عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gitar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu ɗora karatunmu a kan darasinmu da ya gabata shi ne mun kwana inda yake cewa ya kai garnaɗi ka maimaita mana ka tambaye ni ka nanata cewa in haɗa maka littafi da zai ƙunshi sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya wajaba ga mutane su girmama annabi su karrama shi to anan muka kwana daga nan za mu ɗora insha Allah wa ma hukumu man lam yuwaffi wajiba azimi zalika alqadri kuma kace in gaya maka menene hukuncin wanda bai cika wannan wajibin nasa na sanin girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aw kasara fi haqqi mansibihi jalili ulamata zuhri ko kuma ya takaita a cikin bada haƙƙin darajar annabi mai girma ya takaita a cikin bada haƙƙin bada wannan daraja ko da kamar yankan farshe ne ma'ana komin kankantan rashin girmama wannan darajar manzo Allah sallama menene shi kuma hukuncin da ya kamata a yi masa wa an ajma alaka mali aslafina wa immatina fi zalika min maqalin kashe kuma in hada maka in tara maka abinda magabata suka faɗa da jagorori mana daga sahabbai yadda suka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗan da Allah ya yi wa wanda ba su girmama annabi ba zamanin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbai da kuma jagorori mana wanda suka zo bayan sahabbai sauran malamai yanda suka bada girman annabi da yanda suka fassara waɗannan ayoyi na girmama darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya faɗa da haƙƙin da kuma menene ya wajaba kan wanda bai girmama annabin ba maganganun da malamai suka faɗa duk kace in haɗa maka cikin wannan littafi wa ubayyinahu bi tanzili suwarin wa amsalin kuma kace in bayyana maka ci in kawo maka misali in kawo maka ma'ana idan abun alqur'ani yake in in dauko ayar qur'ani in kawo idan hadisi ne in jawo maka hadisi kuma in kawo salsalar hadisin kamar yadda hadisin ya iso ni har zuwa wanda ya rubuta hadisin ko kuma wanda ya karbi hadisin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alam akramaka Allah annaka hammaltani min zalika amran imra wa arhattani fi ma nadatani ilayhi usra wa arqaitani bima kallaftani murtaqan sa'aba yace mala'a qalbi ru'ba yace ka sani kai malan garnadi Allah ya ƙara maka girma lalle ka ɗora mini lamari mai wahalar gaske cewa in ɗauko maka darajar annabi sallallahu alaihi wasallama in gaya maka ita kuma in jawo maka ayoyi da hadisai wanda suka kawo wannan in gaya maka fassarar da sahabbai suka yi a kansa in kawo maka maganganun malamai akan wannan to wannan ka ɗora mini aiki mai nauyi kuma ka zance ka matsa mini a cikin abin da ka ka kira ni zuwa gare shi dinnan sai naga kaman ka tsananta mini ne abu ne mai wuya wanda Allah da kansa yi magana a kai, kashe kuma sai na jawo in kawo ayoyin, in kawo hadisan, in kawo fasarorin sahabbai, in kawo fasarorin malamai a kai. Wa arƙaita ni ma kallafta ni murtakan saba, ka ɗora mini wani, wani tudu mai tsauri mai wahalan hawa saboda abin da ka ɗora mini cewa in maka. Saboda ka zuciyata ma ta shika da tsoro, ina tsoron anya ma zan iya yi maka wannan aikin da ka ka roƙa ni da ka nema a gare ni fa innal kalama fi zalika yastadi'i tagrira usulin wa tahrira fusulin domin wannan aikin da ka sa ni magana a cikin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girman sa da ayoyin da Allah ya kawo akai da hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akai da fasarorin sahabbai da fasarorin malamai wannan zai jawo dole sai an nemo usulu ma'ana asali na addinin gaba ɗaya shi ne alƙur'ani da hadisi da kuma fusulu na mutanen fiqhu da mutanen tauhidi da duk abu wanda wannan abin ya shafa abubuwan da suka faɗa fa dole sai an jawo shi an kawo shi wal kashfa an gawami da wada qa'iqa min ilmi al haqa'iqi kuma wannan zai jawo dole sai an nemo an bude an yaye wasu koyayyu wasu rufafu wasu na, na ilmomin sanin girman annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sanin shi tauhidi ma tukuna na sanin Allah sai an gano girman Allah da yanda Allah ya faɗi girmansa da gano haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama da martaba da haƙoƙin da abinda Allah ya faɗa akan haƙoƙin annabi da kuma shi annabin abinda ya faɗa akan haka da kuma abinda sahabbai suka fassara mimma yajibu lin nabiyyi wa yudafu ilayhi dole a jawo abinda ya menene yake wajaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama mumini menene ya wajaba a gare shi a tsakaninsa da annabi wa yudafu ilayhi menene za a iya hada shi a raba shi a hada shi da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama daidai ba laifi bane a a musulunci a shari'a aw yamtani'u ko ko menene haramun bai kamata a dangana wa annabi shi ba kwata kwata shi ma sai an kawo shi aw yajuzu alaihi ko kuma menene wanda in kana so zaka faɗa wa annabi in kana so ba zaka faɗa ba shi ma sai an kawo shi wanda yake halatta kenan ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والكلة كما دولة سيان جا سيا جاو sanin waye annabin ma tukuna wa ake ce masa nabiyu waye ne annabi kawai da ake ce in an ce nabiyu me fasara nabiyu kuma in an ce rasulu manzo menene fasara rasulu kuma in an ce manzanci menene manzanci dole sai an kawo wannan duka in an ce annabta menene annabta a dunkule kuma in an ce mahabba tunda an ce magana soyayya ce menene mahabba menene soyayya ma gaba daya war kullati daɗantaka idan an ce ba daɗi ne to ma'ana kamar yadda ake cewa Allah ya ce wata kazan lawa Ibrahim Khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zama ba daɗin sa to menene daɗantaka tsakanin Allah da halitta to duk wannan sai an jawo su fa sannan za a kawo a yi maka abin da kake bukata wa kasa'isi hazihi darajatin aliyati sai an kawo keɓance keɓancen wannan daraja madaukakiya ita ce ta annabta da manzanci wa hahuna mahamihu fiyahun taharu fiha alqada wannan in ka shiga wannan za ka shiga wasu dazuzzuka ne masu zurfin gaske wanda kurciya ma in ta shiga sai ta ɗi mauta a ciki ka san kurciya ita fi komai sanin jeji kurciya ita ce wa in ta yi tafiya tun da safe har yamma tana tafiya sai in ta tashi dawowa hanyar da ta bi ba za ta bata ba sanan take dawowa to wannan ita ma in ta shiga cikin waɗannan dazuzzuka to sai ta ɗi mauce wata surbiyar kuɗa kuma wato taku zai iya gajerta ba zai iya shiga cikin waɗannan dazukan ba wa majahilu tadillu fiha al-ahlamu sai an shiga wasu abubuwa wanda ba a san su ba wanda hankula ma suna bata a ciki in mutum ya tura hankalinsa sai hankali ya kasa gano komai sai ya dawo bai gane ba illam ta tadi bi alami ilmin amma hankalin in ba hankali ne da ya shiryu da tuta irin ta ilimi ba amma idan hankali ya shiru da tuta ta ilimi zai shiga ya ji ya ɗebo abin da zai ɗebo kuma ya fito lafiya wa nazarin sadidin da kuma tunani mai kyau wato tunani ya zama akwai ilimi akwai imani to idan tunani ya zama haka to zai shiga cikin waɗannan dazuka ya ji ya ɗebo abu ya fidda shi kuma abin ya zama daidai kuma kowa ba zai kushe ba kowa zai yaba wa madahiru tazillu bihal aqdamu gurin akwai guraren zamewa wanda ƙafafuwa za su iya zamewa a wannan wajeje, amma ƙafafun ba kowane ne suke zamewa ba, illam ta tamir ala tawfiqin min Allah wa ta'yidin idan waɗannan ƙafafuwa ba su dogara da datarwa daga Allah ba, idan mutum yace shi tunaninsa ne da hankalinsa kawai zai tura, wato ba ilimin Allah ba daga Allah yake nema ba, to kawai sai yanzu nan sai kaga ya zame sai ya faɗi inda ba a so. Amma idan daga Allah yake yake dosana yake karba ma'ana yake ilimi ne da Allah ya faɗa yake zai kawo to wannan sai kaga ba komai sai ya shiga ya samu abin da ya samu kuma ya fitar ya kawo kuma ya amfani al'umma kuma sai ya samu karfafawa daga Allah sai Allah ya yarda sannan mutum zai samu yayi wannan aikin kuma ya samu aikin ya ƙare lafiya kuma a ce aikin yayi kyau lakin ni lima rajautuhu li wa laka fi hadha su'ali wal jawabi min nawalin wa sawabin bi ta'rifi qarrihi al-jasimi وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدل يدل الله وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو ارفع الحقوق liyastaqira allazina utul kitaba wa yazara allazina amanu imana yace amma sabo ni abinda nake kauna a gare ni da abinda nake kaunan maka kai da ka nemi ai littafi da ma duk wanda yake son wannan littafi da wanda zai karanta shi da wanda zai saurare shi a cikin tambayar da kai da amsar da nake so da kake so in baka na na san na tabbata idan na bada wannan amsa ni zan samu kyauta daga Allah kuma zan samu sakamako kamar da kai ma za ka samu saboda mun sanar da girman darajar annabi mai gwaɓi mai girma kuma mun faɗi halayen annabi masu girma wanda Allah ya faɗa a Qur'ani wa innaka la'ala khulqin azim kuma mun yi bayanin keɓance keɓancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba su taɓa tattaruwa a cikin wata halitta ba kafin annabi kafin manzo Allah sallama ba wata halitta da ta hada waɗannan halaye sai shi manzo Allah ne da kuma sakamakon da Allah zai bayar a cikin haƙƙi haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi yafi daukakan haƙoƙi duk wanda ya shika haƙƙin manzo Allah sallama zai samu sakamako na cewa ya shika haƙƙin da Allah yake bukata a wajensa ya ce nayi haka za a yi haka ne saboda liyastaqina allazina utul kitaba wanda suka san ilimi su sakankance su gane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Allah masu imani kuma za su ƙara imani walima akhadha Allah ta'ala ala allazina utul kitaba yakbayyinunahu lin-nas la taktumunahu kuma zan maka wannan saboda Allah ya dauki alƙawari da duk wanda ya bashi ilimi in dai ya ba mutum sanin wani abu na na na shari'a ko na hukunci ko na ilimi wajibi ya bayyana shi in ji Allah ya gaya wa mutane kar ya koye in ya koye Allah zai kama shi shine yace kuma saboda hadisin da zan karanta maka nan gaba shine wali ma haddathana bihi Abu al-Walid Hisham ibn Ahmad al-Faqih rahimahullah bi qira'ati alayhi qala haddathana al-Husayn ibn Muhammad haddathana Abu Umar an-Namari haddathana Abu Muhammad ibn Abd al-Mu'min haddathana Abu Bakr Muhammad ibn Bakr haddathana Sulaiman ibn al-Ash'afi haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad akhbarana Ali ibn al-Hakam an Ada'in an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man su'ila an ilmi fakatamahu aljamahu Allah bil jami min nari yawm al qiyamati yace saboda wannan hadisi sai yasa zan maka bayani a dole abinda na sani hadisin Abul Walid ne ya ba mu hadisin mana ya zanta mana hadisin shi Abul Walid sunan sa Hisham ibn Ahmad shi wannan Abul Walid al-faqih masani ne na shari'a masani ne kuma na na ilimi Allah ya masa rahama ya ƙara masa rahama lokacin da ya karanta da mu wannan hadisi ina karatu ne a wajensa shi hadisi akwai yadda ake karɓi hadisi kashi kashi akwai yadda za ka karɓi hadisi ka zo ka karanta malami yana ji har ya ka gama in ka gama sai ce to shikenan je ka yayi ko kuma ka zo ka tsaya ka kana sauraro malamin shi yake karatu har ya gama shikenan na ma ka ɗauka ko kuma ku zo ɗayan ku yana karantawa da malam ɗin da sauran mutane suna sauraro ko kuma ku zo wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta shi malam shine mai sauraro duka ana karban hadisi ta wannan bangare yace to wannan hadisi muna ka ina karatu wajen malam ne ya ba mu labarin hadisin kuma shi ma ya ce shi kuma wanda ya bashi hadisi shine Al-Husayn ibn Muhammad shi Al-Husayn ibn Muhammad shi kuma yace um Abu Umar Annamari shi ya ba su hadisin shi kuma yace Abu Muhammad ibn Abdul Mumin shi ya zanta musu wannan hadisi shi kuma Abu Bakar Muhammad ibn Bakr shi zanta musu wannan hadisi shi kuma ya ce Sulaiman ibn As'afi shi ya zanta musu wannan hadisi shi kuma ya ce Musa ibn Isma'ila shi zanta musu hadisi shi kuma ya ce Hammadu shi ya zanta musu hadisi Hammadu kuma ya ce Ali ibn al-Hakami shi ya ba su labarin hadisin kaga shi ba haddasa yace ba akhbara akwai haddasa akwai akhbara akwai sana akwai na suna na a cikin ƙa'idojin hadisi shi kuma ya karɓa daga ada'un ada'u shi ada'u ya karɓa daga Abu Huraira radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya karɓi hadisai da yawa wajen Annabi shi Abu Huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka tambaye shi ilimi ya san ilimin ya ɓoye shi Allah zai masa ragama da wuta da ragamar wutan jahannama ranar tashin kiyama to saboda wannan hadisi dole abin da na sani ba zai yi in boye ba dole in gaya maka da sauran duk wanda bai sani ba in gaya masa abin da ni na sani ko ba dartu ila nukatin safiratin an wajhil garadi shi yasa na ne- na nemi fa'idodi wanda za su fayyace buƙatar da muke buƙata ma'ana na tafi binciko ƙur'ani da binciko hadisai da binciko maganganun sahabbai da binciko maganganun malamai mu'addiyan min zalika al-haqq al-muftarada saboda in bada wannan haƙƙi wanda aka farlanta min ya zama dole a kaina yanzu ikhtalastuha ala istijalin ko da yake na dan faushe su ma na na da dauke su haka akan gaggawa ne na rike su ba a cikin na natsu bane na samu na dauka da yawa shi yasa zaka ga littafin ba zai yawa sosai ba saboda tsitsin kowa ya daukowa yake yi ya kawo saboda na na misali limal mar'u bi sadadihi min shughli al-badani wal bali saboda kuma dan adam a yana da shingulla ta jiki jikin dan adam kullum yana da shingulloli nasa na rayuwa zuciya kuma tana da shingulloli irin nata to shi yasa ba zai yi abinda ka nema gaba ɗaya komai da komai ka samu ba amma dai zaka samu wasu wanda kuma za su fa'idantar bima qullidahu min maqalidil mihnati allati ubtuliya biha saboda shi dan adam an rataya masa wasu rataye-rataye na jarrabobi na rayuwa wanda ake jarraban ɗan adam da su. Fakadar ta shingalu an kulli fardin wa naflin wa'annan shingulloli idan mutum ya shingalar da su za su iya hana shi farillar sama ko nafilarsa balle ya yi wani aiki na alheri amma dole sai ka ajiye wasu wanda in kai wasu dole wasu kuma ka ajiye saboda kai wani abu da zai amfani halitta. Wata ruddu ba da husni takwimi ila asfali suflin idan mutum ya shangala da rayuwa da abubuwa na rayuwa da matsaloli na rayuwa kawai ya tsaga- ya shangalta da su su kadai sai su mai da shi da yana madaukakin mutane sai ya dawo kaskantacce a cikin kaskantattu walau arada Allahu bil insani khairan laj'ala shunglahu wa hammahu kullahu fi ma yuhmadu gadan wala yuzammu mahalluhu yace idan Allah yana nufin alheri da dan adam sai Allah ya mai da shingul wannan shingullar tasa shangaltuwar tasa da kuma himmarsa da niyyarsa duka sai su zama a cikin abinda za a gode masa a tashi a gobe tashin kiyama ma'ana abinda zai amfane shi a lahira shine zai zama zai fi himmantuwa a kai kuma ba za a zargi a- ab- ba za a zarge shi ba abinda ya kawo ko ba za a zargi muhallin wannan abin ba falaisa samma siwa nadratin na'imi wa zabil jahimi kuma mun sani a lahira fa abu biyu ne ko mutum ya shiga cikin ni'imar Allah ita ce aljanna ko ya shiga cikin azabar ja- jahima jahannama kenan Allah ya kiyaye wala kana alaihi bi khuwaisiyatihi wa istinqad zi muhunatihi muhujatihi wa amalin salihin yastaziduhu wala kana alaihi bi khuwai- bi khuwaisiyatihi sai dan adam ya zama da dan abin da aka keɓance shi da shi wasu ƙazi hujjatihi ya samu ya tsamo rayuwarsa wa amalin salihin kuma ya samu aiki nagari ya saziduhu wanda zai ƙaru da shi ya zama rayuwarsa shangal- shangaltuwarsa akan wannan ne wa ilmin nafi'in yufiduhu aw yastafiduhu ya zama ya samu wani ilimi mai amfani wanda shi zai fa'idantu da shi ko kuma ya bawa wani fa'idar wannan ilimi jabarallahu ta'ala sar'a qulubina Allah ya tsara mana kefewan zukatanmu, wa gafara azima zunubina, Allah ya gafarta manyan zunubanmu da ma ƙananan, waje ala jami'a istidadina li ma'adina, Allah ya samu mu zama dukkan tanadinmu ya zama na lahira ne na makomanmu ne, wata wafura da wa'ina fi ma yunjina, mu zama cikan abin da muke nema, abin da zai tsayar da mu ne a gaban Allah. wa yuqarribuna ilayhi zulfa abinda zai kusantar da mu ga Allah kusanci wa yuhzina bi mannihi wa rahmatihi muna roƙon Allah ya ya arzuta mu ko kuma ya riba ya samu ya ba mu rebo da kyautarsa da rahamarsa walamma nawaitu taqribahu wa daraitu tawibahu wa mahattu ta'silahu wa kallastu tafsilahu wa intahaytu hasrahu wa ta'silahu tarjamtuhu bi shifa bi tarihi ugil mustafa yace yayin da na nufi kusanto da wannan abin da ka nema a wajena, kuma na kama ƙofar zan buɗe maka ita mana zan ja ta, saboda a buɗe wannan abin da ka nema ɗin, saboda a ganshi, kuma zan cimfiɗa maka asalin girman Allah wajen manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama, kuma zan reraye maka zan tatso maka in reraye maka wannan martabobin da ka nema na annabi wanda Allah ya faɗa kuma wanta haitu hasrahu sai na ce to dole in iyakance shi ya zama littafi idan nayi ta magana kawai ba hada an tara ya zama littafi ba shikenan ya zama labari kawai ba za ba zai ba za a rubuta shi ba ba za a amfana da shi ba kenan wata asilahu kuma na so a tabbatar da shi ya zama suna ne wai ya zama littafi ne an hada shi a waje daya saboda amfana da shi sai na sawa littafin suna na ce ashifa bi tarihi huquqil mustafa waraka ce da sanin haƙoƙin abin zaɓi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa hasartu kalama fi fi arba'ati aqsamin sai na iyakance magana akan wannan littafi zan masa kashi zan yi shi akan kashi hudu القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقر هذا النبي قولا وفيلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب كشي نفرقه زن كاو جرمان دا ألا مدوككي وان دا ألا مدوككي ني مفي دوككا ني إرن جرما دا درجة ديبا ونن النبي أفدين سا دا ألا يفر هذا كانسا da kuma aikin da Allah ya nuna wa mutane girman manzo Allah sallama da shi to wannan shine kashi na farko gaba ɗaya za ka ga wani irin girma Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma me Allah ya faɗa akan girman manzo Allah kuma wani aiki ne Allah ya nuna mutane a aikace cewa annabi mai girma ne to wannan sai na sa maganar na fiskantar da ita akan babi guda hudu albabul awwalu fi sana'ihi ta'ala alaihi wa izhari azimi qarrihi ladaihi babi na farko yabon da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da kuma bayyana girman darajar annabi alƙadarinsa wajen Allah din girman da Allah ya yi wa annabi na'am girman da Allah ya yi wa annabinsa da girman alƙadarin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah to wannan shine abin da babi na farko zai kunsa shi ma kuma wannan babin wa fi ashratu fusuli yana da fasali guda goma idan aka ce babu wato kamar gida ne gaba ɗaya wanda aka haɗa aka rufe shi da ƙofa ɗaya. Idan aka ce fasali kamar a ce ɗakunan da suke cikin gida. To wannan shine babi na farko kenan yana da fasali goma. Albabu sani babi na biyu fi takmilihi ta'ala lahu al-mahasin khalqan wa khuluqan wa qiranihi jami' al-fada'il ad-diniyyah wa dunyawiyyah fi nasaga wa fi sab'atun wa ishruna faslan. Babi na biyu yanda Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki ya cika wa annabi kyawawan abu komai ɗinsa, halittarsa ta zama kyakkyawa kuma cikakkiya, tadodin annabi su ne halayensa su ma suka zama kyawawa, Allah ya haɗa wannan halittar annabi da tadodinsa da darajojin da Allah ya harhaɗa a ciki na addini da na duniya a jere zan kawo maka wannan zan yi masa fasali ishirin da bakwai. Albabu Salisu بابي نأكو فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته وفيه إثنى عشر فصلا بابي نأكو زي كاو أبن ديزو daga labarai ingantattu kuma shahararru na girman darajar manzon Allah wajen Allah da martabar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah da abin da Allah yake bashi manzo Allah a duniya da lahira na girmamawa wannan kuma zan yi fasali goma sha biyu a kai albabun rabiu babi na hudu fi ma azharahu Allah ta'ala ala dai min al-ayati wal mu'jizati wa sharrafahu bi min al-khasa'is wal karamati wa fihi 30 faslan babi na hudu zan kawo shi cikin abin da Allah ya bayyana kan hannayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ayoyin Allah wanda suka bayyana wanda manzo Allah sallama a dalilin sa aka ga waɗannan ayoyi da mu'jizozi da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya daukake shi da waɗannan mu'jizozi na keɓance keɓancen da Allah ya ba shi wanda bai taɓa ba wa wani ba da darajoji da Allah ya ba shi wanda bai ba wa wani ba shi kuma zan maka fasali talatin a ciki wannan shine kashi na farko kenan a cikin littafin alƙismu sani kashi na biyu فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ويترتب القول في فيه في أربعة أبواب كشي نبينا وأن للتهف دام كشي هدونه كشي نبي menene yake wajaba akan muta akan halitta ne halittar Allah menene ya zama wajibi a kanta na haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani haƙƙi ne ya wajaba akan halitta ta sani tsakaninta da annabi to wannan kuma zan jeranta maka magana akan wannan a cikin babi guda hudu albabu al-awwalu fi fard al-iman bihi wa wujubi da'atihi wa ittiba'i sunnatihi wa fi khamsatu fusuli babi na farko farillan imani da annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne dan adam yayi imani ko kuma a wanda Allah ya dora masa da dan adam da aljani dole su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi su yi wa annabi biyayya kuma wajibi su bi sunnar manzon Allah wannan zan kawo maka fasali biyar a kai alhamdulillah za mu dakatar da wannan darasi namu a nan insha Allah sai kuma darasi na gaba alhamdulillah al'ilmu inda Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته To masu mu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited da ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب